assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren 21 ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429 daidai da 25 ga watan mai shekara ta 2008 wannan shine kasar na takwas daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu abu abdullah muhammad ibnu ismail al-bukhari wanda aka fi sani da sahihul bukhari a yayin da muka kammala karatun bad'ul wahayi wadda wannan ainihin wato bangare na sahihul bukhari shine al-imamu bukhari ya aje shi a matsayin muqaddima dan haka za a ga bai wata muqaddima wasu bayanai ba saboda ya ce zai hikaito mana yadda al'amari ya faru ne zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama game da sunnonin shi don haka kai tsaye sai ya fara da abin da al'amari ya fara zuwa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama na wahayi to haka al'amarin yake bayan da muka kammala karanta waɗannan ainihin hadisai waɗanda idan ba manta ba jeren giyar hadisan da ya kawo jimilla a badu'ul wahayi hadisai ne guda bakwai waɗannan hadisai su ne ya tsaye da su a matsayin wahayi abinda bukhari yake nufin ya nuna maka shine al'amarin farko da ya fara zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama shine wahayi to abin da zai biyo baya shine yanzu ne za a fara samun mumini ko kafiri waye zai yi imani ya yadda da wahayi waye zai kafirce ya ainihin ki yadda da wahayi sai imam bukhari ya ce bismillahir rahmanir rahim kitabul imani yace da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin imani za mu tattauna a yau duk karatuttukanmu za su kare akan waɗannan jimloli guda biyu ne insha Allah ta'ala domin abin da muke so mun ce muna son mu kwaikwayi ɗabi'ar al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani yadda in ya zo ya tattauna wata mas'ala wadda take yawan faruwa a cikin littafin to ba zai sake tattauna ta ba sai in ya je gaba sai in akwai abin da yake bukata a lokacin ya faɗi in babu sai ya ishara a koma wuri kaza abin da muke nufi shine wannan shine kitabu na farko a cikin sahihul bukhari bad'ul wahaya a hakikanin al'amari hatta nuskokin da ake rubuta kitabu bad'il wahayi wanda ni kaina baki na yi tasbid da baka nakan ce kitabu bad'il wahayi hakikanin al'amari bukhari bai rubuta kalmar kitabu ba bad'ul wahayi ya rubuta farkon wahayi a yanzu ne ya fara cewa kitabul imani dan haka kitabul iman huwa awwalul kitab min kutubil imam al-bukhari al-majmu'a fi sahih na fata an gane to kasantuwar haka zamu zauna mu tattauna dangane da kalmar kitabu da kalmar imanu da kuma abinda wannan tarkibin ya hukunta da aka hada kalmomin guda biyu suka ba da wata ma'ana wadda take dauke da ainihin wani sako sannan zamu tattauna dangane da ainihin basmala din da gwargwadon yadda nuskokin suka zo jama'a nuskar wata ta bukhari takan zo da bismillahir rahmanir rahim kitabul iman wato bismillah ta fara zuwa sannan kitabul iman ta zo wata nuskar kuma takan fara zuwa da kitabul imani sannan bismillahir rahmanir rahim ina fata an gane Allah maraukakin sarki ya taimake mu to kamar yadda nace zamu ainihin tattauna sharhi dangane da wannan insha Allah da wani hamshakin littafi na wani babban malamin mu mai suna Sheikh Muhammad Ali Adam wannan babban malamin hadisi ne a yanzu a Makka wannan sharhin sahih Muslim ne a yanzu ne yake ainihin kan yin wannan sharhi din amma a karance ana nan sharhin yayi nisa amma a rubuce yana nan yana ainihin rubuta shi ya ce yana fatan zai zama mujalladi ɗari ne don muqaddimar ma kitab ma'ana muqaddimar jarh wa ta'dil ta Imam Muslim ita kanta mujalladi biyu yayi to to nan gaba gare ni mujalladin farko ne na wannan littafi mai suna البحر المحيط السجاج في شرح صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج داش لجامعه الفقير إلى مولاه الغني القدير محمد ابن الشيخ العلامة علي ابن آدم ابن موسى الإثيوبي متمن أثر إثيوبيا يعني yana karantawa a darul hadith da ke makka al-mukarrama a yanzu babban malami ne in ka je aikin maka ka tafi masallacin juma'a na nakasa za ka same shi yana karantarwa tsakanin magariba da isha ko kuma bayan sallah ainihin isha a yanzu ake wannan karatun sahihu muslim ne yana karantawa kuma yana rubuta sharhin haka yake haka yawa sunan nasa'i in kammala sunan nasa'in shi mujalladi arba'in haka wanda ya sharhin shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu to ya tattauna bayani dangane da kitabul imani din nan shine nake so jama'a ku saurara tare da cewa makomar waɗannan bayanan duk suna koma ne zuwa ga al'amarin da ya shafi larabci da sauransu kafin a tafi al'amuran aqida din mala yace al mas'alatul ula fi qawlihi kitabu fihi bahsan kalmar kitabu din yace to akwai bayanai dangane da kanta da zai akan al'amura guda biyu al bahsul awwal bayanin farko fi tasrifihi wa ma'anahu lughatan wa istilahan game da wasalin kalmar ita kitabu din da yadda take jujjuyawa menene ma'anar kitabu a harshen larabci kuma menene ma'anar kitabu a wurin ainihin istilahin da malamai suka ɗauka mala yace fa amma lughatan fa huwa masdarun qala al-fayyumi yace in dai aka koma a lughance wato a harshe me ake nufi a harshen larabci yace abin da ake nufi yace asali kalmar masdari ce wato root ce asali daga, daga, daga ita ne abubuwan da za su biyo baya waɗanda za mu tattauna daga ita ne suka fara ya ce alfayyumi mai littafin almisbahul munir ya faɗi ya ce kataba katban min babi katala wa kitbatan bil kasri wa kitaban walismu alkitabatu li'annaha sina'atun kan nijara wal ibara wa katabtu siqa'a katban kharajtuhu ya ce a larabci ana cewa kataba ya rubuta katban rubutu min babu katala wanda in ka zo auna shi a tsarin shi na tasrifi sai ka ga katala kataba sai ka ga wasalin ya shiga daidai wa daida wa kitbatan kuma ana iya cewa kitbatan kaulasan din a yi mishi kasra wa kitaban kuma ana iya cewa kitaban sai ce wa lismu asalin sunan alkitabatu rubutu li'annaha sina'atun dace domin wani aiki ne shi rubutu din kan nijara kamar yadda kafintanci yake wal da kuma ainihin aikin sai da turare ko aikin yin turare amma a larabci yace tunda ana maganar ma'anar kalmar ne a larabce sai yace wa katabtu siqa'a katban balarabe kan iya cewa katabtu siqa'a katban me yake nufi kharastuhu ma'ana idan kana da gora ko jarka in ka daura bakinta tamau ka ɗaure ta ta ɗaure sai ka ce katabtu na ɗaure kaga kalmar tana zama ma'anar ɗaurewa wa katabtul baglata katiban sannan kuma kana da alfadari ko jaki ko raƙumin ka ɗaure shi zaka iya cewa katabtu na ɗaure shi kharastu hayaha bi halqati hadidin aw sufrin aw sufrin ليمتنع الوصول عليها وتطلق الكتبة والكتاب على المكتوب ma'ana ko dabba ce ka daure ta kana tsoron ta gudu to sai za ka iya cewa katabtu wato ka daure ta ka ka makale ta a harshen larabci malam yace kalmar alkita alkitbatu wal kitabu duk waɗannan kalmomin ana iya amfani da su alal maktub duk abin da aka rubuta a larabce zaka iya cewa alkitbatu za kuma ka iya cewa alkitabu wa yutlaqul kitabu ala al-munazzal haka nan ko da saukar da shi akai a yadda yake din ba rubuta shi akai ba a ce saukar da shi akai haka a rubuce za a iya ce mishi ainihin kitabu wala ma yaktubuhu ash-shakhsu wa yursiluhu wasiqa kuma da mutum yake rubutawa yana aikawa ita ma ana iya kiranta kitabu ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya bi kitabin ko kitabun karim kitabun karim kaga abin da wannan sarauniya ta ce kenan ta ce ya ku manyan fada ya ku waɗanda su ne manya-manya masu faɗe a ji a fadan nan an aiko min da wani littafi mai girma me take nufi da littafi mai girma wasiƙa ina fata an gane qala abu umar qala abu amrin sami'tu a arabiyyan yamaniyan yaqulu fulanan lahubun ja'athu kitabi fahtaqaraha ya ce na ji wani balarabe yana cewa wane lagub ne ja'athu kitabi littafi na ta zo mishi fahtaqaraha sai ya wulakanta ta fakultu sai na ce a taqulu ja'athu kitabi kake cewa littafi ta ta zo mishi kaga wannan ba zazzagin balarabe ne kenan dangi ne wannan ina fata an gane littafi ta ta zo mishi ta zo ta zo mishi ya gata ya kake mai da littafi ta zama mace faƙala sai ya ce alaisa bi sahifa ba takarda ba ce aka rubutu a kai kultu sai na ce to na yadda man lahub to lahubu da kace kuma faƙala sai ya ce al'ahmaq wawa yanzu waccan jumlar da ya ce kenan fulanun lahubun ja'adhu kitabi fahtaqaraha wani shashasha ne littafi na ya zo mishi sai ya wulakanta to amma sai ce littafi ta ta zo sai ka ce me yasa ka ce littafi ta a halin littafi na ya kamata ka ce sai ce ai saboda a takarda aka yi rubutun dan haka cewa da ne littafi ta ina nufin takarda ta ta zo mishi ai kaga wasiƙa mu ma mukan kira ta takarda to kaji balarabe mu haka suke jama'a gidabawa masu fasaha kenan larabawa haka zaka ga balarabe ba gidaje ne ba wanda ya kai balarabe gidadanci ko ado ba su iya ba za gansa a jahiliya ya sa makawuya ya kawo wannan ya zuba ya kawo marayi amma in ya fara magana sai ka rena kanka saboda fasaha ina fata an gane wa kataba sannan kuma a larabcin aka ce kataba yana ɗaukar ma'ana hakama ya tsara kataba hakama ya tsara ko ya hukunta ko ya zartar waqaba kuma yana ɗaukar ma'anar taba gashi nan kutiba alaikumus siyamu kutiba alaikumus siyamu ko kutiba alaikumul qisasu wa aujaba kuma yana ɗaukar ma'ana aujaba ya wajabta wa minhu kataba Allahu siyama gashi nan laraba kan ce Allah ya kattaba azumi me ma'anar kattabawa ya rubuta ya wajabta ai aujabahu wa kataba alqadi bin nafaqa akan ce alkali ya kattaba ciyarwa ina ma'ana kattabawa ƙaba ya zartar da cewa wani kai zaka ciyar da wance ko kai zaka ciyar da wani sai a ce kataba intaha magana da malam ya ɗauko daga cikin littafin misbahul munir a cikin juz'i na biyu shafi na ɗari biyar da ashirin da hudu ta ƙare wa qala ba'duhum wasu malaman kuma suka ce wa'alam ka sani da cewa annal kitaba lughatan ma'anahu dhammu wal jam'u a larabci wasu suka ce in aka ce alkitabu abin da ake nufi shine tarawa da haɗawa ma'ana har haɗa abubuwa da tara su yuqalu sai a ce katabtu katban wa kitabatan wa kitban na rubuta ma'ana na tara a tattare tarawa tarariya wa minhu qawluhum laraba sukan ce takattaba banu fulani suwa ne sun taru izajtama'u sai sai amfani da takattaba takattaba wa kataba idza khatta bil qalam sannan kuma in mutum ya rubutu da larabci ana iya cewa kataba yanzu kaga abin in ya rubutu da alkalami ana iya cewa kataba wato abin da ake so a ce maka yanzu kalmar kataba kalma ce da malaman nahawun Hausa suke kira kalma mai harshen damo kalma mai harshen damo ita ce kalma ɗaya ce amma tana ɗaukan mabambantan ma'anoni shine bature yake ce musu homophones homophones ma'ana kalma ɗaya ce za a faɗe ta amma za ta bada waccan ma'anar in the literal meaning can ma za ta ɗauki waccan can ma za ta ɗauki waccan to kaga kalmar kataba kaga haka ne kaga ɗaurewa yana zama kataba rubutawa yana zama kataba tarawa yana zama kataba ga abubuwa nan dai da yawa kaji suna zama ma'anar kataba ina fatar mun gane sai malam ya ce lima fihi min ijtima'il kalimati wal huruf abinda ake abinda yasa ake cewa rubutu kitabatu saboda ana tattara kalmomi da haruffa a wuri ɗaya sai su bada magana guda ɗaya قال أبو حيان الإمام أبو حيان الأندلسي من تفسير البحر المحيط يتي ولا يصح أن يكون مشتقا من الكتب wannan kuma ya koma wata ka'ida ce ta ilimin tasrifi yace to wannan kalma ta kitaba ba zai yiwu a ce asalinta an tsago ta daga kalmar katubu bane sai ce li'annal masdara la yushaqqu min al masdari saboda ba a tsago masdar daga jikin masdar ana iya dinka riga daga jikin riga sai dai riga daga jikin yadi shine abin da yake cewa masdar ba a tsago shi daga jikin masdar to sai malamin ya marmaza ya ce wa aujaba bi anna al mazida yushaqqu wa ujib wa ujibu bi anna al mazida yushaqqu min al mujarrad sai malamin ya ce amma kuma in aka samu masdarin da yake mujarradi ne ana ainihin wato iya ɗauko mazid daga cikin ainihin mujarrad shine abin da malam yake so ya nuna anan abin da ka'idar da abu hayyan ya faɗi daidai ce sai dai akwai wata togaciya ce wadda bai yi ba ita ce malamin yake faɗakarwa a kanta jama'a kun ji ma'ana kalmar kitabu ko kataba ko takattaba ko ma'ana shi a zallan larabci kenan to amma a nan mu da muka ce kitabul imani me muke nufi da kitabu sai malam ya ce wa amma istilahan amma a kanikanci a wurin malamai in suka ce kitabu fa huwa ismun li jumlatin mukhtassa min al-ilmi tattaruwar wasu maganganu na ilimi su ake kira kitabu wa yu'abbaru anha bil babi wani lokacin kuma in aka so ba za a ce kitabu ba sai a ce babi wa bil fasli aidan wani lokacin kuma sai a ce faslu fa in jumi'a baina salasati to in aka hada guda uku kila sai a ce alkitabu ismun li jumlatin mukhtassa min al-ilmi mushtamila ala abwabin wa fusul wa masaila ghaliba yace to in aka hada guda uku kaga yanzu abinda malai yake son ya ce maka kalmar kitabu wani lokacin za a iya mai da ita a ce babu wani lokacin za a iya cewa faslu sai ce to amma idan ukun suka haɗu a wuri ɗaya fa yanzu kamar bulugul maram sai ka ji ya ce kitabu tahara babul miyahi to yanzu in haka ta faru me bambancin kitabu da babu kenan sai zama kitabu din shine yake tattare da duk abin da ya shafi tsarki a ƙarƙashin haka za a yi magana akan tsarkin ruwa tsarkin tufafi tsarkin jiki tsarkin gurin sallah kaga tsarkin nau'i nau'i sai aka haɗa aka ce kitabu kaga an ɗauko wacce ma'ana kenan mene matattara matattara tsarki ko mun fahimta yawwa ashe daga yanzu kenan zaka fahimta rudewar da kake yi a ce bulugul marami kitabu ne kuma sai ka buɗe farkon shi sai ka ji an ce kitabu taharati sai ka ce a to kitabu a cikin kitabu a'a kitabu na farko istilahi ne kitabu na biyu kuma lugha ce kitabu bulughul maram anan istilahi ne wato littafin bulughul maram to da aka ce kuma kitabu taharati a cikin shi fa sai ka ce matattarar tsarki to sai ya zama kenan ka fita daga rudani ɗaya istilahi ne ɗaya kuma ainihin wato lugha ce to sai malam ya ce in aka haɗa guda uku kitabu sai zama matattara babi kuma fa sai zama shi ke biye da kitabu wato wata kofa ce da za a shiga wata mas'ala daga cikin waccan matattarar to faslufa nan kuma wata gaba ce wadda za ta raba babi ɗaya ya zama biyu ko sama da biyu misali in aka ce babul wudu'i babin alwala to sai a ce faslun fi sunanil wudu'i faslun fi makruhatil wudu'i kaga anan yanzu babi din aka tashi sai a raba shi amma sai a ce faslu shi yasa kaji malamanmu na zaure suke cewa rabewa insha Allah ya rabu kuma ina fata an gane yawwa to akwai abin da ke biye da faslu kuma yakan zama far'u ko mas'ala sai su ce mas'alatun to in ya ce mas'alatun bayan ya ce kitabu tahara to a cikin tahara akwai alwala sai kuma ya ce babu wudu'i a cikin alwala sai kuma ya ce faslun fi sunanul wudu'i faslun fi makruhatil wudu'i sai kuma ya ce mas'alatun ma hukumu man nasiyal basmala fi awwalil wudu'i sai ce ga wata matsala to kaga matsala tana karkashin me kenan tana karkashin faslu ina hukuncin mutumin da ya zo zai fara alwala sai manta bai ce bismillahi ba sai malamin ya tattauna maka karshe sai baka to kaga matsala kenan matsala wato ga wata matsala ta taso to a cikin wannan matsala kuma sai ka ji ya ce far'un sai ce gare shi mutumin da ya manta alwala ya manta basmala a farkon alwala sai a tsakiya ya tuna ko zai yi ta a tsakiyar ko kuwa ta riga ta wuce shi idan zai yi ta a tsakiya zai yi ta ne kamar yadda mai mantuwar bismillah cin abinci zai yi far'un kenan min mas'alatin matsala ce ta sake rabuwa ta reshe an ce mutumin da ya manta basmala ina hukuncin shi an tattauna an tattauna sai aka ce to shi kenan zai faɗi basmala ɗin yana tsakiyar alwala ɗin yanzu ga inda aka kwana kenan to sai malam sai ce to amma ga reshe kuma akan idda aka kwana din shine in ya tashi cewa zai bismillahi kadai ko ko zai ce bismillahi fi awwalihi wa akhirihi dan abinci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kan zaka ci abinci ka ce bismillahi idan ka manta kana cikin cin abincin ka tuna sai ka ce bismillahi fi awwalihi wa fi akhirihi ko bismillahi awwalahu wa akhirahu ko makamantan haka to yanzu ya tabbata hadisi haka cikin sahihu muslim shin ita ma alwala idan na manta basmalar sadda na tuna a cikin yin alwalar yaya zan yi bismillah to kaga yanzu wannan ba mas'ala ba ce far'un ce an mas'alatin sai malamin ya tattauna sai ya ce a'a ba a kiyasi game da ainihin alwala a nan wajen cin abinci don haka alwalar yadda ka tuna kawai haka za ka yi bismillah ko mun fahimci wannan jama'a to idan aka samu malamai irin su nawa waɗanda suke zurfafawa wajen farfasa matsala sai kuma ka ji ya ce hashiya ita kuma waccan din sai ce ga geza ta yi me yake far far'u sai ya yi geza sai ce ga hashiya sai ya ce mutumin da ya idar da alwalar kakaf kuma fa sannan ya tuna basmala sai tattauna maka wannan to ta zama hashiya daga ita shikenan an rufe ina fatan kun fahimce da malamai suke farfasa abin nan ne ku karanta littafin ainihin wato adabul ilmi ne na al-imam ibnu jama'a ya tattauna waɗannan abubuwan shi ma malam ya ishara su anan insha Allah to sai malam yace wal babu lughatan ma yutawassalu minhu ila ghairihi wal faslu lughatan al hajiz bayna ash-shay'aini kun ji dai bayanan duk da muka yi ko sai kuma yace al bahsu sani fi i'rabihi dangane da li'irabin ainihin wato wannan kalmar kitabu ɗin nan da aka ce yaya ya kamata a kaddara shi idan da za a fitar da mahazufat da muqaddarat ɗin daga wurin shin za a ce haza kitabul imani ne ko ko za a ce iqra kitabal imani ko yaya za a ce shine malam yace to yahtamilu an yakuna kitabu khabaran lim, khabaran limubtada mahzuf taqdiruhu haza kitabul imani ya za a kaddara shi don misali jama'a kun san ko da hausa sai ka haɗu da mutum sai ka ce zo sai ya fahimce ka to ai zo kalma ɗaya ne kalma ɗaya kuma ba ta isa magana akwai wata maganar ɓoyayya wadda ya fahimta wadda kai da kaga ya fahimta sai ka wadatu ba sai ka faɗe ta ba baka ce mishi muhammadu zo nan kaga duk waɗannan kalmomin muhammadu da nan duk ka cire su kawai sai ka ce zo kuma sai ya fahimce ka eh kaga akwai wani abu da ake sharewa kenan amma dan adam saboda baiwa da basira sai ya fahimta to yanzu da bukhari ya zo ce mana kitabul imani me yake ce mana ce mana yake haza kitabul imani ko ko cewa yake iqra kitabal imani ko ko menene yake cewa sai malam ya ce to na farko zai iya yiwa ya zama wato wannan khabari ne na wani mubtada ayin aka ce mubtada da khabari kama a ce muhammadu dogo ne ko ahmad direba to yanzu faɗin maganar farko a share ta sai a faɗi ta biyu sai a ce direba ne direba ne kuma kana jin haka sai ka fahimta me ake nufi muhammadu direba ne kaga amma daga cewa direba ne ka fahimta to waccan kalmar da aka share sai malam yake cewa to in ya tabbata a nan kitabu labari ne ake bayarwa to akwai wani ke wata kalma wadda aka share ta wadda kaddara ta ake cewa kenan haza kitabul imani wannan ita ce matattarar bayanai game da imani abin da bukhari yake nufi kenan na ɗaya kenan au mubtada khabaruhu mahzuf ko kuma shi kitabu din shine mubtada to khabarin shi din kuma fa mahzufi ne sai zama kitabul imani haza mahallu bahasihi littafin imani wato matattara imani to nan ce wurin warware ta duk kaddarawan ne matattara imani to nan ce wurin warware ta aw fa'ilan li fi'lin muqaddar ko kuma fa'ili ne na ainihin wato wani fi'ili wanda ake kaddara shi ya kenan sabata kitabul imani sabata kitabul imani matattara imani ta tabbata a nan au na'iba fa'ilin li fi'ilin mahzufin yace ko kuma na'ibin fa'ili abinda yasa bani tsaya fassale wannan abubuwan don ba ajin nahawu bane amma dai ina fatan musamman waɗanda suka dan taba nahawu ko nahawu ruwa ne kana dan fahimta abubuwan sai ce ai yuzaru kitabu in aka ce kenan na'ibin fa'ili ne sai zama yuzkaru kitabul imani ana ambatan matattara imani a nan don haka zo ka ji aw mansuban li fi'lin muqaddar ay iqra kitabal imani ko kuma ya zama kalmar ma in aka tashi wasalce ta tun farko fataha za a yi mata nasba a ce kitabal imani sai zama mai kenan iqra kitabal imani sai zama kitab ya zama fa'ilun kenan maf'ulu bihi kenan mansubun bi fatatin zahira ala akhirih ina fata an gane aw majruran bi harfi jar mahdhufin مع بقاء عمله على قلة على حد قول الشاعر من الطويل إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف بالأكف الأصابع yace ko kuma ya zama jarra ma ya kamata a yi mishi tun farko a ce kitabi kitabil imani sai zama harafin ainihin jarra din an share shi ne kaddara shi za a yi amma kuma aikin shi yana nan ya tabbata ba don kuma ba saboda karancin irin wannan sai ce kamar yadda mawaƙi yake cewa idza qila ayyun nasi sharru qabilatin idan aka ce a cikin mutane wace kabila ce tafi kowace sharri tafi kowace mugunta asharat kulaibin asharat kulaibin ai asharat ila kulaibin sai nuni ya tabbata zuwa ga kabilar kulaib bil akufil asabi'i da tafin hannu da yatsu yanzu kaga anan asharat ila kulaibin amma sai kaji an ce asharat kulaibin tun ba kai hankali ba sai ma ka ce galat ne wasalin dan sai ka ce ya kamata a ce ne asharat kulaibun asharat kulaibin sai zama amilin shine abin nan din harafin jarran mahzufi ne biya za a kaddara shi shine ai ila kulaibin wata kadir to in za a kaddara a wannan karatun da muke kenan huna sai a ce unzur fi kitabil iman dubi cikin matattara imani wallahu ta'ala a'lam malam ali adam yace Allah shi yafi sani kai dai ka ji ilimi haka yake yana karatun wani taron karatun gaba ɗaya jama'a sai a tare a nahau awa uku yakan yi wani lokaci yana karatun sai gaba ɗaya sai a tare na hau za a tattauna wata ran tarihi wata duk abin nan kuma da yake faɗa muku ran da ya zo rubuta shi a sharhi haka zai je ya zauna ya rubuta abin shi kaka ba shi da kyuya ko misƙala zarratin kuma ko kwamfuta bai iya bugawa ba da hannu yake zama yake rubuta abin shi teburin shi haka dan mitli zai zauna yana ta rubuce rubuce shi ba abin da shi laila nahar in ba bacci yake ba cin abinci yana cin abincin ma yana rubutu ko yana karatu to Allah ya taimaka to sai malam kuma ya ce tambihun ya tattauna al-idafa fi kitab al-iman yahtamilu an yakuna بمعنى اللام أي كتاب موضوع كتاب موضوع لشرح الإيمان to idafa da aka fa aka ce kitabu kuma aka ce al-iman littafin imani hada kalmomin nan guda biyu me ake so ya haifar mana malam ya ce zai iya yiwa ya zama na farko dai akwai wani lamun ne wanda za a kaddara shi shine wato wannan littafi ne ko kuma wannan wuri ne li sharhil imani wallam lil ikhtisasi ai muhtassun bil imani min baqiyati anwa'i ulumil hadith ya zama kenan wannan wurin to kawai sharhi za a yi game da imani wa an takuna bi ma'ana min ai min kitabun min al imani sai zama kenan wannan kitabul imani da aka ce ma'anar shi matattara ce daga cikin matattarar imani ka kaulihim kamar da laraba ke cewa khatamu fidda khatamu fidda zoben azurfa ai min fidda wato zobe na daga azurfa au bi ma'ana fi ai kitabun mawdu'un fi sharhil imani haka dai gashi na malamin ya ci gaba da bayani akai to sai ce al mas'alatu saniya mas'ala ta biyu fi ta'rifil imani lughatan wa shar'an menene ma'ana imani kuma tunda ka ji kalmar kitabu ko lugatan da istilahi ko to a larabci in aka ce imani me ake nufi a musuluncin aka ce imani me ake nufi sai malam yace qala fil fathi ibnu hajar ya faɗi a fathul bari yace al imanu lugatan at tasdiq abinda ake nufi da imani a harshen larabci shine gaskatawa sai malam ali adam ya sauri ku yi hakuri da mamu mun saba kiran shi da ali adam haka muka tashi muna kiran shi gaskiya amma cikakken sunan shi ne muhammad ali adam muhammad ali adam saboda mutumin kasar ethiopia ne mutanen kasar ethiopia suna da al'adu irin na indiyoyi indiya sai ka ji ya sa wa dan shi muhammad abdulrahman kaga mu kuma nan muhammad sai dai a hada ta da mustafa ko da awwalu ko da sani ko da tasi'u to su kuma muhammad ali adam ina fata an gane wallahu alam so da dama yakan ce mahaifin nashi ne ali din to amma kuma sai abin ya rinjaya sai kawai sai a ce a shek ali adam ina fata an gane to a shek malam muhammad ali adam da ya kawo cewa ibnu hajirin ya ce imani a larabci abin da ake nufi gaskatawa sai sauri a ƙasa sai ya ce الصواب في تفسير الإيمان لغة ما سيأتي عن القاموس من أنه الثقة ingantacciyar magana a larabci jama'a in aka ce maka me imani me imani sai ka ce amincewa ba yadda ba ba gaskatawa don gaskatawa da fatan baki kenan amincewa ku tun daga zuci kenan habbaki don haka yace a larabci in aka ce imani ya fi dacewa a fassara shi da asika ba wai a fassara shi da at-tasdiqu ba sai ce wa izharul khudu'i da kuma bayyana kaskantar da kai ga Allah wa qabul shari'a da kuma karban shari'a wa amma tafsiruhu bit tasdiq al mujarrad fassara kalmar imani a larabce da cewa kawai tana nufin at-tasdiqu sai ce fa innahu mazhabul mubtadi'a wannan ra'ayi ne na yan bid'a fatanabba dan haka ka faɗaka yana ishara ne zuwa ga su zamakhshari limamu zamakhshari shine a cikin littafin shi asasul balaga da sauran littafan shi yake fassara wannan kalmar daga nan ne ibnu hajirin ya ɗauko gaskiyar lamari abin da ya fi dacewa kenan a fassara imani da shi a harshen larabci da cewa ma'anar shi asiqa menene imani shine ainihin amincewa amincewa ba wai gaskatawa ba dan gaskatawa ko yadda takan faru da fatar baki amma in bahaushe ya ce amincewa tare da kalma ce ta larabcin ya ɗauka amma tana nuna tun daga zuci baka amince bane a'a na amince to wannan magana in ka ji ta fito akwai yadda cikakkiyar yadda tun daga zuci wasani malam yake cewa matsala ta biyu kuma ya tattauna dangane da wasu al'amura da suka shafi ainihin nahau akan ta'addi da rashin ta'addi sai ce wal imanu yusta'malu taratan isman lishari'a allati ja'a biha muhammadin sallallahu alaihi wasallam wani lokacin aka ce imani jama'a abinda ake nufi shine sunan shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita wa ala zalika a karkashin wannan Allah yake cewa allazina amanu wato da yace innal ladzina amanu wal ladzina hadu was sabiuna anan da yace innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabi'una to da yace allazina amanu yana nufin waɗanda suka amince da addinin da annabi ya zo da shi wallazina hadu da waɗanda suka karkace ko kuma suka bi addinin yahudanci wasabi'una da sabi'awa masu bautar taurari dangin annabi ibrahim a jini yanzu wannan ya kawo nau'in mutane guda uku ko to nau'i na farko su waye su ne waɗanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ce wa yusafu bihi kullu man dakhala fi shari'atihi duk wanda ya shiga shari'ar musulunci to sai a siffanta shi da imani mukirran billahi matakar ya tabbatar da Allah wa bi nubuwatihi kuma ya amince da annabta annabi sallallahu alaihi wa sallam qila wa ala hadha qawluhu ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikuna wasu suka ce za a iya fassara wannan aya a ƙarƙashin haka cewa mafi yawancin mutane ba sa yin cikakken imani da Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai su ne suna hadawa da shirka kaga anan imani abin da ake nufi sun yarda da addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sai ga kuma suna yin ratsi suna kaucewa wa taratan yusta'malu ala sabilil madhi wani lokacin ana amfani da kalmar imani ta zama matsayin yabo ويراد به إذعان النفس للحق على سبيل التصديق a nuna cewa zuciya ta karkata zuwa ga amincewa to ana yabanta sai a ce ta yi imani wa zalika bijtima'i salasati ashiya in abubuwa guda uku suka haɗu abu na farko shine tahqiqun bil qalbi zuciya ta tabbatar da ta amince da Allah wa iqrarun bil lisani abu na biyu shine harshe ya faɗi wa amalun bi hasabi zalika bil jawarihi sannan da gwargwadon yadda zuciya ta amince harshe ya faɗa sai kuma gaɓoɓi sai kaga sun fara aiki wa ala hadha qawluhu ta'ala a ƙarƙashin wannan ne ayar nan za ta yi aiki da Allah yake cewa wallazina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiquna lallai waɗanda ainihin wato suka yadda da Allah da manzannin Allah waɗannan su ne masu gaskiya to kaga a nan abin da ake so a nuna maka shine sun amince da Allah sun amince da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har da sauran manzannin Allah sai Allah ya siffanta su da gaskiya ba dan koyo ba saboda amincin ya tabbata tun daga zuciya har harshe kuma gaɓoɓi sun gaskata dan haka aka siffanta su da imani da kuma gaskatawa abin ya bayyana a sarari kuma yana ciki ويقال لكل واحد من الاعتقاد والقول الصدق والعلم الصالح إيمان yace kyakkyawar aƙida ana ce mata imani maganar gaskiya faɗar gaskiya ma ana cewa imani aiki nagari ma ko ilimi ingantacce ma ana ce mishi imani kala ta'ala Allah ya ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum babu yadda Allah zai wulakanta imaninku me ake nufi da imaninku salatakum sallarku wa ju'ila al-haya'u hakanan ita ma kunya jama'a ana sanya ta cewa imani ce saboda zamu zo mu karanta hadisi wani mutum ya zauna ne wa dan uwan shi faɗa yana cewa kai dai sakarai ne ka cika kunya ashi nan an mutane sun mai da kai dolo suna cutar ka cika kunya ka daina kunya sai manzo Allah yace da'a daina mushi wannan nasihar ka bar wannan wa'azin bai da amfani sai ce fa innal haya'a shu'batun min shu'abil imani saboda kunya reshe ce daga cikin rassan imani duk mutumin da aka ce ba shi da kunya wato an ture mai wani bangare daga cikin bangarora na imani ashe in kun gane wannan jama'a wato ita kalmar imani din kalma ce da take gaskatuwa akan abin da baki ke faɗi da abin da zuciya za ta ƙudurce da abin da gaɓoɓi za su aikata kaga gaɓoɓi ne suke aikata kunya ake gane cewa wane yana da kunya ko to amma kaga wannan abin da gaɓoɓi suka aikata an kira shi me imani don haka imani ba lallai faɗe da baka baka dai a abin da gaɓoɓi suka bayyana ma tun daga sallah ma an kira ta me an kira ta imani sannan wa imatatul adha min al imani kaga kwalba a hanya ko kusa ko wani abu da zai cutar da al'umma ka cire shi wannan aikin da kai shi ma imani ne kaga nan aiki ne aka siffanta shi da imani qala ta'ala Allah yace wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqina kaga anan Allah yana siffanta ko yana bada labarin ƴaƴan annabi Yakuba da suka je suka batar da Yusuf da suka da sai suka ce wa baban kai ba mu'mini bane gare mu me suke nufi mu'mini kai ba mai amincewa bane kai ba mai yadda bane wato mun san ko ka ce ka yadda bakinka ne kawai amma zuciyar bata amince ba sai suka siffanta shi da imani ashe yaddar zuci ana kiranta me ana kiranta imani sannan sai ce illa annal imana huwa tasdiqu allazi ma'ahu amnun sai dai imani na hakika ita ce gaskatawa da amincewa wadda za ta sa mutum ya samu aminci daga Allah wa qawluhu ga yadda Allah yace alam tara ilal ladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghut ashe nan ana son a nuna maka cewa wato yadda da wani abu wanda ba Allah ba ana iya siffanta shi da imani amma anan kuma ba siffa ce ta yabo ba siffa ce ta me ta zammu ta suka domin jiyar da yake cewa alam tara ilal ladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wa taghuti baka ga waɗanda aka ba su rabo na daga littattafan Allah aka saukan musu ba suna da ilimi suna iya karanta amma sun yi imani da aljibt shedan wa taghut da kuma wani yanayi ko wani tsari ko wani gunki ko wani abu da ake bauta wanda ba Allah ba anan kaga sai Allah ya ce sun yi imani da shedan sun yi imani da gunki kamar yadda Allah yake cewa Yahuda ne bi isa ma ya amurukum bihi imanukum Allah wadaran abin da imanin ku ke sa ku ku yi in kuntum mu'minin in dai ku mu'mine ne yanzu wannan menene uslubi ne na me uslubi ne na madhu amma wa yuradu bihi zam dan an siffanta su da me imani an ce Allah wadaran abin da imanin ku ke sa ku ku yi kamar kaga malami ne ya saba karatu sai ka ce ah Allah gafata malam kai kuma da kanka kai da kake da ilimin anan ba yaban ilimin kake ba me kake sukar ilimin kake tunda Allah ya ce musu Allah wadaran imanin ku in dai haka ne imani siga ce kamar yana yaban imanin amma rusa imanin nasu yake yi ina fatan mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to haka dai malam ya ci gaba da ainihin bayanai masu tsawo dangane da wannan har ya ce wa qala ibn manzur al-imam ibn manzur al-ifriqi mai littafin lisanul arab kada dalibi ya kwanta ya mutu jama'a bai mallaki littafi ko bai karanta lisanul arab ba in aka yi haka to an yi baka al-imam ibn manzur al-ifriqi malami ne na hadisi kuma malamin lugha ne sai ya tayar mai yin kamus wato dictionary na harshen larabci ya tsaya ya buɗa ya yi sharhi littafin mujalladi goma sha biyar ake buga shi jama'a dictionary ne kuma ai jama'a karatu yan arabiya su suke da karatu sai dai in sun lalace sun ƙi yin karatu dan arabiya in ya zauna ya yi lafiyayyar diploma jama'a sai ya firgita mai masters wanda yake da turanci saboda shi zaka ga dan wani akwati ne aka tara a nan duk masters din ya kare ina fata an ga amma dan arabiya a arabiya akwai ilmomi masu yawa jama'a shi yasa dan Allah ɗalibai da kuke tafiya haya islam kuna karatu waɗanda suke tafiya diploma waɗanda suke tafiya NCE kar ku damu da certificate ɗin ku tsaya ku daki karatu karatu ya shiga jikinku wannan malamin da muke karanta littafin jama'a ba dan Saudiya bane fa dan Ethiopia ne yayo karatun zaure karatun fikiwa a kasar Ethiopia da ya zo kasar Saudi Arabia jama'a ba shi da izinin ma ya shiga darul hadith sai ya karatu a ma'ahadul haram a nan masallacin ka'aba inda ake kama karatun zaure ne lokacin ko certificate ma ba a bayarwa in dai ka je zaka ce ala gafa ta mallan na zo dai zan ka rinka abin nan a ce to shikenan nan ba a wasa in ka yarda ka shiga to jan kunnen ka shine register ka ka yarda ya to ka shiga shikenan da ya haka kafin nan sai doka ta fara sauki sai ya shiga darul hadith da ya shiga darul hadith kwazo yi kwazo yi kwazo yi kwazo yana dab da ya gama darul hadis darul hadis a wancan lokacin jama'a diploma ce ake yi sai aka ce an ɗauke shi ya karantar saboda nishaɗi yanzu yana daga cikin manya-manyan malamai wanda an yarda da su a darul hadis shekara uku da ta wuce sai saudi arabia ta ce ta mai da shi ɗan ƙasa dan yana daga cikin qualities da zaka zo da shi ka rikita saudiya shine ka zo da ilimi su tabbatar da cewa wannan aka bashi ya tafi kasar su an yi asara sai a ce an mai da kai namu ka zama namu wallahi sai suka ce sun ba shi nationality bare da ya kai mu wani barkeken gida malam mansion haka yace gashi nan gwamnati ta ce yana da wani gidan fa sai ce yanzu an ce ya dawo wannan ga manya-manyan motoci yanzu ya zama ɗan ƙasa ne shi amma har yanzu kuma za ga yana danganta kanshi al-Ethiopia mutumin ƙasar Ethiopia amma duka karatun nashi fa kakkab jama'a a diploma ya ƙare don darul hadisi sai bana ne aka fara bada digiri amma yanzu dubi mai diploma ya sharhin sunanin nasa'i mujalladi arba'in yanzu aka mika maka biro aka ce ka fassara kawa'idi za ka iya saboda haka kar ku damu ku je ku yi certificate din amma ku je ku yi a cikin certificate din ku tsaya ku yi karatu ku nakalci karatu yadda in ka zo in ka fara bayani sai wani ya ɗauka cewa kai profesa ne ina fatar mun gane wani abin dariya ne ya faru jama'a a maiduguri aka gayyace mu yi lacca wannan dokta ne wannan profesa ne daga department na mass communication wato harkar jarida professors ne ni sun bani tsoro malam wannan ya tashi ya yi paper presentation wannan ya yi paper presentation ni kuma gani nan zambon min zunubil professor na tashi na gabatar kawai sai wani professor ya ce well done doctor well done doctor na ce a ran kai dade ya ce a ban san da wani shi ne doctor shi ne professor saboda haka jama'a kar ku damu da ai diploma na je yi barin gama kawai dan samu merit dina a'a kai diplomar amma ka zauna ka gogi karatu duk wanda ka ga ya iya abin da baka iya ba ko ɗalibi ko malami ka je ka durƙusa ya koya maka sai ka wayi gari diplomar ka yi amma karatun da ke cikin kwanya ka yafi digiri to an samu kenan amma ba haka ba jama'a to yaudarar da bature ya shirya mana ta shiryu akan ku kenan ka je ka ga mutum jama'a ya gama islamic studies yana da digiri amma jama'a ba zai iya rubutu da larabci ba ba zai iya karanta da larabci ba har ɗalibai in suka so yau jama'a a department na islamic studies a mafi yawancin jami'o'in najeriya in ya so ya rikita malamin shi shi ya yi haya islam ne malamin ya bada assignment shi sai rubuta da larabci dan ya san malamin bai iya larabci ba da haka dole sai ya make haka suke yi akwai ɗalibin da ya haka ya kwana yana gantalin shi kawai malam gari ya waye aka ce test malam ya je ya rinka zuba larabci ya rinka zuba abin da yake rubuta bai da alaka da an tambayoyin kawai sai gashi ya samu 75 ya ce ab eh mai lafiya ya samu malam saboda shi malamin ba zai iya karanta ba to kawai wannan bari a sallame shi a zauna lafiya dan in ka je ka soke mai ya ce to Allah gafarta malam ji abin da na rubuta karanta ka gani to ba zai iya karanta ba dan haka sai suka rufa juna asiri to sannan wata mas'ala da malam ya kawo ita ce mas'ala bangane da almas'alatu salisa fi anna al-iman qawlun wa amalun yazidu wa yanqusu za mu tattauna wannan jama'a cewa imani abu ne da ake faɗin shi a baki kuma abu ne da gaɓoɓi ke aikatawa kuma yana ƙaruwa imani da gwargwadon ƙaruwar kyawawan ayyuka kuma imani yana raguwa da gwargwadon raguwar kyawawan ayyuka ina fata an gane don haka jama'a imani abu ne wanda yana sama idan ayyukanka na alkhairi suka ƙara sama yana sauka ƙasa kuma idan ayyukanka na alheri suka yi ƙasa ko kuma kana aikin alherin bai ragu ba sai kuma ka zo kana cuɗawa da ayyukan sharri sai imaninka ya fara raguwa ina fatar an gane Allah ya kiyaye to za mu tattauna wannan ainihin wato matsala insha Allah ta'ala domin matsalar da ta faru jama'a philosophers da suka shigo cikin addinin musulunci su ne suka kawo confusion su suka kawo rikici in ba haka ba malaman salaf da annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun amince akan cewa imani yana karuwa yana raguwa saboda nassoshi da alkur'ani da hadisai sun tabbatar da haka amma malaman philosophy waɗanda suka shigo suka ce su ne mutakallimi na saboda wai alkalamu alal qudra alkalamu alal sai suka kawo rikici sai suka ce to in aka ce imani yana raguwa to ai ya nuna tun farko kenan dama akwai shakka a cikin shi don haka ya zama shirka kenan sai suka kalli abin ta wannan nahiya Allah ya kiyaye to sannan sai malam ya ce wa qala al imam an-nawawi fi sharhi li hadha al-kitab nawawi da yazo sharhi muslim ku ji abin da yace ahammu ma yuzkaru fi hadha al-bab ikhtilaf al-ulama fi al-iman wal islam sannan wata mas'ala jama'a me bambanci tsakanin islamu da imanu wasu malamai duk sun ce ɗaya ne amma haƙiƙanin al'amari akwai bambanci tsakanin al-islamu da al-imanu qur'ani ya bambance hadisi kuma ya bambance nassin alkur'ani cewa yake qalatil a'rabu amanna kawai suka zo suka ce amanna mun yi imani mun amince sai Allah ya ce me qul lam tu'minu ba kafirta sai ba cewa lam tu'minu kore imani sai ce walakin qulu aslamna ku dai ce mun musulunta sai kuma ya kara da cewa walamma yadkhulul imanu fi qulubi tukuna imani bai shige ku ba to daga nan sai malamai suka ce kaga ashe faɗin la ilaha illallah musulunci ne sallah musulunci ce azumi musulunci ne hajji musulunci ne in waɗannan abubuwan suka bayyana rukunan nan na musulunci daga bakinka har gaɓoɓinka ka yi su sai mu kira ka musulmi amma ba za mu saurin cewa kai mumini ba ne sai mun tabbatar da imanin ya shiga cikin zuciyarka ko bai shiga ba to wace hanya za mu iya bi mu tabbatar da cewa ya shiga ko bai shiga ba ita ce mas'alar da ainihin za mu zo mu tattauna ta daga baya amma abin da ake so ka gane sadda ka yadda ka aikata ka furta waɗannan abubuwan guda biyar ka zama musulmi shi yasa waɗannan ƙauyawa ne suka zo suka ce amanna sai Allah ya ce a'a kun dai shiga musulunci amma da saura imani bai shiga zuciyarku ba to ashe waɗannan abubuwan idan suka zauna a cikin zuciyarka babu motsi to yadda za a gane din shine sai kuma a ga wasu al'amura sun fara bayyana a gaɓoɓinka wanda za a ce lallai wane imani ya shiga ya tafarfasa shi don ga gaɓoɓin shi suna motsawa kamar yadda daga ƙasa ake saka wa tukunya wuta amma murfin da ke sama take buge shi saboda me saboda ƙasa ta tafasa ciki ta ɗauka sai ya bayyana to dukkan mutumin da yake so ya zama mumini jama'a sai ya kokari duk abubuwan da yake faɗi yake aikatawa ya tabbatar da su a cikin zuciyar shi in suka je kuma su dahu su nuna to sai kuma su fara haifar da wasu abubuwa waɗanda duk wanda ya gani zai ce na fa da gaske yake yi idan fa ku ba ku shirya ba to ku bar shi kun san daga cikin kissa shirakal wadda ba mu kawo ba aka ce daga baya hirakal ya zo ya yaki ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to akwai lokacin da ya tura wa annabi jasus da ya tura wa annabi yan leƙen asiri sai aka je sai aka samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna zaune sun kewaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a duba a ga yaya suke game da shi sai shi ɗan leƙen asirin ya ga in annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kaki ba sa bari kakin ya sauka ƙasa majina sai su tare sai su shafa a jikinsu idan annabi ya fara magana sai su ja baki su shuru sannan sai ya kawo wata fassara to ita ce ta rikita bush don hirakal shine bush yanzu bush ba abin da yake tsoro a duniya irin mutuwa ita ce sai ce ranka ya daɗe kaga mutanen nan eh na je na zauna cikin su kwana da kwanaki da zarar mutumin nan ya fara magana sai su yi shuru da yayi kaki zai tofar sai su tare sai suna shafawa a jikinsu sannan mutanen nan yadda kake son ka rayu haka su kuma suke so su mutu sai ce to ku yi gaba ka a taba su waɗannan yadda kai ka shirya ka rayu to su kuma haka suka shirya su mutu yan kundin bala ne to yanzu kun ga wannan alama ce ta me ta imani domin tare majinar annabi a shafa jika tana daga cikin rukunan musulunci ne amma imani da shi cewa gaskiya ne shi ya kai ba sa kyamar majinar shi hasali ma majinar shi ta zama musu kamar turare ne mai muhimmanci tsohuwa ce take hikima fa sai ta gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta mishi abincin rana mai daɗi sai ta saman mishi inuwa sai je gidanta sai ya ci ya kwanta sai zufar da ke zubowa daga jikin shi sai ta tara gwangwani ko roba tana tarewa haka ta ce da wannan take yin turare me yasa saboda imani ya ratsa ta don haka zufar da ke jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ta zama mata turare waɗancan imani ya ratsa su majinar annabi sallallahu alaihi wasallam ita suke ɗiba suna kwalbawa a jika suna tabarruki ba sa kyama barira baiwa ce ta aisha da ta yanta ta abu dauda da tirmidhi suka rawaito hadisin ta sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam fitsari a cikin koko da daddare gari ya waye sai ce barira akwai koko a karkashin gadon nan da fitsari dauki ki je ki zubar tana dauka sai ta tsuguna ta shanye sai ta fito da koko haka ba komi ciki ya ce lafiya sai ta ce na shanye sai ce wuta ba za ta ci ki ba kun ga anan imani ne ya ratsa su da ya tafarfasa a cikin su sai suka zo suna yin wasu abubuwa wanda in ka gani zaka ce kai waɗannan sun riga sun yarda da shi sannan kar ku manta kalmar hirakal da ya tambayi abu sufiyana ya ce mutanen nan in sun yarda da shi suna ridda saboda sun yi fushi da addinin sai ce a'a ba sa ridda sai ce dama haka imani yake in ya je ya ratsa jiki to babu yadda za a iya fita da haka jama'a duk wanda kaga yayi ridda ya bar musulunci jama'a dama musuluncin ne imani bai shige shi ba wato ya zo ya shiga musulunci ne in ka shiga musulunci inda gaske kake to sai kuma imani ya zo ya shige ka to sai zama maka kusa sai kafe ka idan ku dama lokowa kai to sai imani ya rasa wurin zama kwana biyu sai ka koma don haka ku kiyaye wannan da kyau jama'a duk mutumin da yake son ya samu martaba ta imani to lallai ne sai ya yi kokari ya shiga musulunci da gaske ya zama ya bar musulunci ya ratsa shi to sai imani ya zauna a ciki to in imani ya zauna jama'a sai kuma kaga ya daina tunanin kowa sai Allah da mai yaban shi da mai zagin shi da mai mai kirari ba abin da ya dame shi sai Allah to ya kai martaba ta ihsani kenan to ya gama kurewa kenan kat maratib guda uku ne musulunci imani ihsani wa man ahsanu dinan ko mimman aslama wajhahu lillahi ko ko ila Allah wa qala innani min almuslimina akwai ayar da take tabbatar da kalmar ihsani muhsin وعمل صالحا وقال إنني من المحسنين من المسلمين akwai inda kalmar ihsani ta zo Allah ya mantar da ni ayar wallahu musta'an abinda kadai nake so in tabbatar mana shine jama'a martaba farko a cikin addini ita ce islam martaba ta biyu ita ce imanu martaba ta uku ita ce ihsanu to kayi kokari akalla ka taka martabar imanu sannan kuma kai ta gwagwarmaya ka kai martabar ihsanu to daga ran da ka kai martabar ihsanu idda ake ganewa shine duk yaban da ake maka baya rage ka baya kara ka duk sagin da ake maka baya rage ka baya kare ka to waɗannan su ne Allah ya siffanta su a cikin alqur'ani cewa la ta'khudhuhum lawmata la'im zargin mai zargi baya daukan su wala khafuna lawmata ko eh zargin masu zargi ba damun su duk mutumin da kaji zargi zai damun shi akan abin da yake yi to ya wuce martabar shiga abin ya dawo ya shige shi da abin ya shige shi kuma sai daina tunanin komai sai abin ko kun fahimta jama'a ka duba mutumin da yunwa ta kamo shi ya zauna wuri mai kazanta yana cin abinci kai ne in ka zo zaka ce wani a bakin kwata ga najasa ga najasa yunwa ta riga ta shige shi shi kuma yanzu ya shiga cikin abinci don haka baya tunanin kazantar sai in ya ci ya koshi sannan zai fara ganin cewa eh lallai bai dace ba da ya zauna nan amma ba zai kuma ba amma yaushe har riga an gama ina fata an gane Allah ya taimake mu to wannan kenan to sannan malam ainihin a- Ali Adam ya sake tattauna mas'ala dangane da abin da ya shafi imani sai ya ɗauko wata mas'ala wadda daga cikin masailu da muka tattauna kwanaki a cikin karatun littafin a, tamyizul muslimina min al-kafirina na Shehu Usmanu Danfodiyo wadda wannan mas'ala tana da alaka da ainihin imani amma kafin ta tukuna ga wata mas'ala kuma da yace al-mas'alatu al-khamisa fi ikhtilafi ahli al-ilm fi itlaq al-insani qawluhu ana mu'min ya halatta ka ce ni mumini ne wasu malamai suka ce ya halatta ka ce kai mumini ne wasu malamai suka ce sai dai ka ce ni mumini ne insha Allah to sai rikici ya barke waɗannan suka ce in ka ce kai mumini ne to ai Allah ya ce wala tuzakku anfusakum kai ka tsarkake kanka kan ka tsarkake kanka kenan dan haka bai halatta ba kun ji dalilin su dalili na biyu suka ce ai ga hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man qala ana mu'minun fa huwa kafirun wa man qala ana fil janna fa huwa fin nari man qala kaza kaza kaza kaza suka ce waɗannan su ne dalilan su sai malamai suka ce to dalilan gaba ɗaya ba su tabbata ba na farko dai aya ce amma ayar kun ɗauko ta ba a wurin da ya cancanta kun hujja da ita ba na biyu kuma hadisin batili ne bai tabbata ba to yanzu ya halatta ka ce ni mu'mini ne kenan ta siffar ba da labari ya halatta wannan ita ce ingantacciyar magana to amma kuma in ka ce insha Allahu domin mai da jimillar al'amari ga Allah fa ba dan shakka ba shi ma ya halatta amma kun ga wannan matsalar sai da ta ja 'yan hanafiya da 'yan hanabila da 'yan shafi'iya har babu aure tsakanin wasu daga cikinsu sai wannan ya ce ai in ka ce ni mu'mini ne insha Allahu sai wance ya ce to ka zama kafiri wato kana shakkar imanin ka dan haka ka ce insha Allahu to sai kuma wannan ya ce to dan haka sai dai ka ce ni mu'mini ne kai tsaye shi kuma wancan sai ya ce in ka ce kai mu'mini ne kai tsaye to ka tsarkake kanka ka nuna kai wata tsiya ne kenan to ka zama mutakabbiri kana da girman kai to sai matsalar sai fitina ta faru sai waɗannan suka ce to a ƙarƙashin haka wanda di ya ce shi mu'mini ne insha Allah ya kafirta bai halatta a ɗauki a ba shi ba sai kamar shekaru hamsin da suka wuce ne suka fara auratayya da nufin wai kiyasi tunda ya halatta musulmi ya auri ahlul kitabi to ya halatta dan hanafiya ya auri yan shafi'iyya ina tattauna mana matsalolin nan ne jama'a ina son duk in tattake mana su a yau ba dan komai saboda matsalolin sukan taso wani ya je ya dan karanto wani abu kwana biyu sai ka ji ya farko mana rikicin da yake bai san yadda abin yake ba kawai shi ya je ya dauka daga surface ne daga sama sama Allah ya taimaka don haka a takaice ya halatta ka ce kai mu'mini ne kai tsaye domin babu labarin halin da kake ba don tsarkake darajar ka ba ina fata an gane kamar yadda kuma ya halatta ka ce me kai mu'mini ne insha Allah dan mai da al'amari ga Allah ba dan shakka ba ina fata an gane to matsalar da nake ishara akan ta gata jama'a yace ilam anna mazhaba ahli al-haqqi annahu la yukaffaru ahadun min ahli al-qiblati bi dhanbin ra'ayin da malamai mutanen kirki suke a kai jama'a shine ba a kafirta musulmi matukar yana fuskantar alƙibla yana yin sallah saboda ya aikata zunubi kowane iri musulmi ne ya sha giya ba za ka ce ya zama kafiri ba saboda ya sha giya musulmi ne ya yi zina ba za ka ce ya kafirta ba saboda ya yi zina wala yukaffaru ahlul ahwa'i wal bid'a sannan mutanen son zuciya mutanen da za su bi son zuciya ba a kafirta su ma'ana ra'ayoyi na son zuciya irin su mu'tazila da makamantansu da kuma waɗanda suka ɗauko bidi'o'i to ba a ainihin kafirta su da waɗannan ainihin abubuwa na ra'ayoyin son zuciya ko kuma ra'ayoyi na bid'a sai ce wa anna man jahada ma yu'lamu min dinil islami daruratan hukima bi riddatihi wa kufrihi daga cikin mutanen da ake kafirtawa masu fuskantar gabas suna sallah musulmi daga cikin 'yan bid'a waɗanda ake kafirtawa daga cikin masu bin son zuciya 'yan ra'ayi waɗanda ake kafirtawa su ne waɗanda suka yi musun abin da ainihin an tabbatar da shi tabbatacce ne a cikin addinin musulunci babu makawa kun san mun tattauna wannan matsala in ba ku manta ba misali musulmi ne sai zo ya ce sallar azahar karya ce to yanzu ana da yaƙinin sallar azahar sananniyar sallah ce tabbatacciya babu saɓani a wurin malamai balle a ce ya bi ra'ayin wani malamin fiqhu ne to yanzu wanda ya irin wannan yayi musun abin da yake tabbatacce ne to wannan ainihin za a iya kafirta shi to in ba ku manta ba shehu Usman ya ƙara mana shari'a a cikin wancan littafin don wannan maganar ta nawa wuce dama asalin ta ya ɗauko shi ma dan hodiyo shi ma wannan malamin ita ce ya ɗauko yake shari'i sai ya ce haka kuma wanda ya kawo wani abu wanda sananne ne a cikin addinin musulunci wannan abin in ya zo musulunci kafirci ne kamar mutum ya ce Allah biyu ne ko mutum ya ce Allah uku ne ko mutum ya ce shi ma Allah ne ko mutum ya ce komai da ka gani Allah ne to wannan ya kawo wani abu cikin musulunci wanda tabbaci hakika babu shi kuma matsayin abin matsayin kafirci to irin waɗannan 'yan bidi'an ne ake kafirta su irin waɗannan 'yan bin ra'ayin ne ake kafirta su irin waɗannan musulmin ne masu sallah suna fuskanta alƙibla suka ɗauko wannan za a kafirta su amma don sauran ra'ayoyi kawai waɗanda suke ba su kai kafirci ba to wannan ba a kafirta shi sai dai a ce ɗan bid'a ne in ba kuma ta bidin nayi bayani na ce sai dai kuskuren da ya faru a ƙasar mu an fassara mutane bid'a da cewa kafirci da ka ce wani ɗan bid'a ne sai a ce ka ce mai kafiri to ba haka bane amma sai malamin marmaza ya ce illa an yakuna qariba ahadin bil islami sai dai fa sabon musulunta idan sabon musulunta ne aka ce to mala yakubu ka musulunta je sai ka rinka yin azumi ce azumi eh me azumi ka daina cin abinci ce daina cin abinci dan ya shiga musulunci a ce shi ba dalilin da zai yi ki cin abinci a ina god forbid azumi ba ka ce god forbid to ka kafirta a ba za ka kafirta mala yakubu batun da je shiga musulunci ina fata an gane shine ce illa an yakuna qariba ahadin bil islami aw nasha'a bi badiyatin ba'ida ko kuma ya taso a wani ƙauye ne can nesa da gari inda ma ba a jin labarin malamai ba a jin labarin malamai ma balle a ji karatun su balle a ji jawabin su yanzu sai ka je ka samu mutumin ƙauye jama'a da musuluncin yake alfahari amma sai ka je ka same shi matsala ta same shi ya tafi wurin matsafa a nemi shi tsafin ƙauye ne muka je jama'a wani mutum ne ya saki matar shi ya je an rubuto mishi wasu ayoyin alkur'ani ya ce ayoyi ne masu karfi wato mun zauna ana son a gyara auren a yi sulhu tsakanin shi da matar shi ne sai ya ce malam har ayoyi na je aka rubuto min masu karfi na je na zuba a shaddar gidansu saboda malam ya ce matukar te kashi ya sauka kan ayoyin nan dole za ta dawo gidana amma duk da haka taƙi ayoyi ne masu karfi kuma a cikin shadda ya je zuba yanzu kaga wannan zaka ce a a a a a a wannan kai ka kafurta a ba kafurtawa ba dan koyi ban na sha'a bi badiyatin ba'idatin anil ulama'i wal ilmi kun ga wannan yake nuna daga cikin alherin zama a cikin gari amma kuma in ka zauna a cikin garin kar ka zama sha sha sha ka je kana garari kana watan gaririya kana gararan ba sai kai kokarin fa'idantuwa da fa'idar da ke faruwa a gari ita ce ilmantar da ilimi me yasa kaji abu anifa in aka tashi sai kaji an ce malaman birni sun ce sai a ce kuma abu hanifa ya ce an dan gyara maganan ne saboda kufa a lokacin ƙauye ce suwa malaman birni su ne su imamu malik imamu shafi imamu ahmad imamu sauri imamu yahaya imamu ishaqa duk a birane suke abu hanifa kuma ya je ya zauna wani dan ƙauye to sai aka tashi sai a kara sai a ce malaman birni sun ce wa qala fuqaha'ul amsari wa qala abu hanifata ba za a ce malaman ƙauye sun ce ba sai a dan dan a dan zauna lafiya da mutanen abu hanifa ina fata an gane ai ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man bada jafa wanda duk ya zauna ƙauye sai yayi jahilci ka duba da kyau ka gani in ka dubi mutumin da yake kokarin zuwa salawatul khamsa a anguwarku sai ga in ya je ƙauye ya zama shine faqihul umma wani bawan Allah ne a anguwar mu gaba ɗaya harkar karatun ma bata dame shi ba ba harkar sunna ba sai ya tafi ƙauye dan uwan shi ya rasu za a raba gado kawai sai ga liman ya kwashi rabin dukiya ya aje ya ce to a aje wannan sannan sai liman ya ci gaba da rabawa wani eh to rike kaza wani eh rike kaza wani eh ku je ku raba mata kaza shi wannan fa mu a nan muciya kan ba ma a saka shi cikin ɗaliban ilimi ana ganin shi bakin jahili ne sai ta wannan fa da aka ware gefe guda aka ce na liman ne ya ce a a ina aka faɗa haka yusikumullahu bata ce haka ba to yusikumullahu nan kadai ya jafa sai liman ya firgita yace to wannan dan izala ne su ne da an yi magana sai su ce Allah ya ce yusikumullahu kawai yace yace yusikumullahu bata ce haka ba sai liman ya ji tsoron shi to kaga bakin jahilin birni limamin kawai yana jin tsoron shi to akwai albarka a zaman birni amma sai in kai karatu na fata an gane to shine sai malam yake cewa wa nahawihi mimman yakhfa alaihi fayu'arrafu zalika haka mutumin da al'amari ya koyi gare shi jama'a sai a sanar da shi kamar yanzu yan bokon mu jama'a waɗanda suke Abuja da Lagos wuni suke suna harkar kuɗi da ofis da sauransu in suka dawo gida kuma sun gaji yana kwanciya shikenan sai bacci gari ya waye weekend kuma sai ce zai tafi ainihin wani wuri zai je aiki ko kuma zai je kaza in ya tashi hutu kuma sai tafi Ingila irin wannan sai kaga gashi a birnin birane amma kuma saboda al'amarin ya ɓoyu gare shi yasa jama'a akwai buƙatar a yaɗa da'awa ta musulunci a irin hanyoyin da suka dace da zamani yanzu kun ga mun tattara tafsirin malam Ja'far gaba ɗaya da karatun nan da muka yi na aqidatu tahawiyya da wasu karatuttuka gaba ɗaya mun yi shitin wasu kamfani na China waɗanda suke yin handset ina jin nan da wata biyu ko wata uku suka yi mana alƙawarin handset din zai fito haka a cikin presentation ɗin shi kana danna presentation ɗin shi zaka ji tafsirin malam Ja'far gaba ɗayan shi haka zai zo default tun daga kamfani to yanzu wani dan bokon a haka zai yadda ya sa handset din yana nan a aljihun shi sai kunna ya sa da earphone sai ya ji dan haka ku masu da'awa ku ne za ku yi aikin yada da'awar kuma zama za ku yi nazari ku ga to waɗannan mun bullo musu kaza to waɗannan kuma ya za mu bullo musu yaushe za ka je ka samu mai martaba sarki ka bashi kasusuwan video a ce ranka ya dade gashi ka kalli wannan sarki yana da lokacin kallon bidiyo bai da lokaci amma samu rubutaccen abu ka bashi dan tsohon dan boko ne dama ya yi aikin yan doka ya yi manajan kaza ya saba karance karance don ka samu rubutu ka bashi in ya zo ya zauna sai ka ji ya karanta ana nan gobe sai ka ji ya ce a'a liman abin da ka faɗa ba haka bane ni ma na karanta haka jama'a haka za ku rinka duba kowa da yadda za ku bullo mishi amma in ka ce za ka mu'amalanci yadda ma yanzu matan aure ka ba su kaset da yara an ka ba su kaset na rediyo ba wanda zai zauna yi ka tara yaran gidanku ka gani ka sa musu kaset na rediyo Allahumma sai dai in waka ce amma in dai wa'azi ne yanzu nan zaka ga wani ya riga ciki bacci ya kwashe shi wani ya gudu wani kuma ma ya fara wasa a wurin amma ka sa kaset din bidiyo ka gani sai ka ga sun natsu kamar ane musu wahayi to dole ne ku masu da'awa ku tsaya ku dubi kowane mutum da yaya za a isar mishi da sako ina fatar an gane jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai malam yace fa inistamarra idan abu ya koyu gare shi sai aka sanar da shi duk hanyoyin da ya kamata aka bi aka sanar da shi sai ya doge akan wannan musu ko kafirci sai ce hukima bi kufri sai a hukunta shi da cewa ya kafirta kun ga waɗannan bayanan jama'a ba sa nuna cewa ba a kafirta musulmi amma ana cewa ne kafirta musulmin yana da ka'ida waɗannan bayanan kuma ba sa nuna cewa a kafirta musulmi domin su kuma suna nuna yin hakan sai da ka'ida kaga anan ana kokarin a daidaita tsakanin masu kafirta musulmi kai tsaye da waɗanda suke cewa su in dai mutum musulmi ne ba za su kafirta shi ba sai aka ce wanda ke buɗe baki yana kafirta musulmi kai tsaye yayi kuskure wanda ke cewa shi ba zai kafirta musulmi ba yayi kuskure ba dan kuma saboda akwai halin da musulmi zai kai ya kafirta amma wani hali ne ga ire-iren su to wancan kuma da zai sarfafin kafirta sai a ce a'a dole akwai ka'idoji da ake duba na ilimi da hankali kafin a kafirta sai zama kenan wannan shine kamar yadda malam yace mazhabu ahlil haqq mazhabar malaman da suka kula da gaskiya malam ya ci gaba da cewa wa kaza hukuma man wa kaza hukuma man istahalla zina aw al khamr aw al qatl aw ghayr dhalik min al muharramat allati yu'lamu tahrimuha daruratan ذكره النووي في sharhihi mutumin da ya ce giya halal ce ko ya ce zina halal ce ko kisan kai halal ne wannan mutumin sai an tsaya an duba sabon musulunta ne dama sabon kaura ne ya shigo ga kafirci ga kaurantaka ya saba kashe mutane sai zo ya ce wallahi bi sai kashe rabin masallacin nan sai ya ce a kaura yanzu musulunci ake yi sai a sanar da shi ja yau dan na kashe ko wani abu ne na taba kashe gari guda ba shi yana ganin nan ma dan ya kashe waɗannan yan cikin cokali gari guda ma ya taba kashewa wato ba komai kenan ba za a ce to kaura ya halatta kisan kai a kafirta shi ba sai dubi kaura hadisu ahadin ne bil kufri bai dade da barin kafirci ba kuma hadisu ahadin bil islam sabon shiga musulunci ne Allah madaukakin sarki ya taimake mu al-imamu suyuti a cikin littafin shi al-kawkabu safa yace wala nukaffa wala wala nara takfira ahli kiblati wala al-khuruj ay amal a'immati yace wala nara takfira ahli al-kiblati mu ba ma ganin halaccin kafirta musulmi wala al-khuruj ay ala al-a'immati kuma ba mu ganin halaccin yi wa shugabanni tawaye a ce ayi fito na fito da ainihin wato shugabanni to ba a yin ainihin wannan to shine malam da ya ci gaba da sharhi ainihin akan wannan gashi nan har inda ya kawo wani asari na mu'azu dan jabal a inda ake tambaya ainihin mu'azu dan jabal cewa ai jabiru dan abdullahi aka tambaye shi hal kuntum tusammuna min adh-dhunubi kufran aw shirkan aw nifaqa ku sahabbai daga cikin zunubai akwai waɗanda kuke kira kafirci ko shirka ko munafinci kala sai ce ma'azallahi Allah ya tsare mu lakin na naqulu sai dai mu ce mu'minuna muznibuna mu'minai masu zunubi amma ba za mu ce mu'minai kafirai ba saboda suna shan giya a sai dai mu ce mu'minai ne amma masu zunubi matukar ba su halatta ba to jama'a kun ji waɗannan su ne takaitattun bayanai dangane da abin da muka so mu bayyana a ƙarƙashin kitabul imani sai kuma da bukhari ya ce bismillahir rahmanir rahim za mu ɗan ainihin tattauna dangane da basmala jama'a wanda mun ɗan fara ishara a kai a baya cewa ita dai basmala imam bukhari ya fara da ita ne don koyi da ainihin manzon allah sallallahu alaihi wasallama a rubutu da yake zuwa ga sarakunan kafirci mun ji cewa manzon Allah yana rubuta takarda yana kuma fara da bismillahir rahmanir rahim ko sannan kuma a sulhin hudaybiya jama'a za mu zo mu same shi da aka zo sulhin hudaybiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da secretary general shine sayyidina ali sayyidina ali da ya tashi sai rubuta bismillahir rahmanir rahim sai suhaili dan amru yace ba mu yadda ba mu ba mu san wani ar-rahmanir rahim ba abinda muka sani bismika allahumma to bismillahir rahmanir rahim da sayyidina ali ya rubuta ya rubuta ta ne da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya amince ya sa hannu ya yadda to dan haka manzon Allah yana fara da ita dan haka Imam Bukhari ya fara wannan littafin nashi da ita sannan da kuma ainihin neman albarka kamar yadda zamu ji jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta farawa da bismillahi ko bismillahir rahmanir rahim a wurare da dama daga ciki a wajen karatun ainihin fatiha aya ce daga cikin ayoyi ta suratul fatiha ita bismillahir rahmanir rahim ga ingantacciyar magana a wasu riwayoyi na alkur'ani a wasu riwayoyi kuma suna ainihin wato zama ayoyi ne na farkon waɗannan surori na neman tabarruki cewa ana farawa da sunan Allah amma kuma wani bangare ne ita bismillahir rahmanir rahim na daga cikin aya alkur'ani wadda ta zo a cikin kisa annabi Sulaimana innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim ina fatar mun gane sai dai kuma an ce ba daidai bane a fara suratul tauba da bismillahir rahmanir rahim saboda ita bismillahir rahmanir rahim tana dauke da rahma tana dauke da tausasawa ita ko suratul tauba jama'a ta zo ne babu sassauci ga kafirai ko kadan dan haka ta fara da kaifi cewa bara'atun minallahi wa rasulihi ila allazina ahadtum min almushrikina baran barance daga Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallama ga kafiran nan da kuka yi amana da su yau an yi baran baran an sha ta layi dan haka sai aka ce kada a fara da bismillah dan aka fara da bismillah to an rage wa baran baran din zafi gwamma kawai aje an kana zuwa an ka zo gidan mutum fada baka zuwa ka ce salamu alaikum ana an kwana lafiya to billahi allazi ba zan yadda ba ana haka zuwa kake ina wannan yake kafin ya fito ba za ka fito ba yana fitowa ka ce ka ci kaza kaza ba nan baban kai zo kaza ba ce ba a gaisa a ce da kai da gaisuwa kun ci kaza kaga ba rahama ce na fata to bara aka tazo dan haka ba a fara ta da bismillahir rahmanir rahim ina fatar an gane abu na biyu ita ainihin wato bismillahir rahmanir rahim jama'a akwai wani hadisi wanda insha Allah daga cikin alƙawuran da nake muku ina nan na tattaro su jama'a insha Allah daga cikin alƙawuran akwai takhrijin wani hadisi wanda ya shahara cewa kullu amrin lam yubda bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abtar hadisi yana da lafuzza gaba ɗaya na tattaro shi da takhrijan da malamai suka yi gaskiyar wannan hadisin bai inganta ba jama'a hadisi ne da'ifi jiddan ko munkar ko wahin wannan ita ce ingantacciyar magana don haka in har za ka fara abu da bismillahir rahmanir rahim za ka fara ne da bismillahi saboda waɗancan dalilai ba don wannan hadisi ba sannan ita kalmar bismillah jama'a kalma ce mai daraja ka duba daga cikin abubuwan da ake fara al'amura da yawa a ciki akwai alwala akwai cin abinci kamar yadda muka gabatar da bismillahi ake farawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake umarnin wato dan wato ko kuma agolan shi da cewa kai yaro in zaka fara cin abinci ka fara da bismillah dan haka duk sanda zaka fara wani abu wanda kake fatan albarka a cikin shi sai ka fara shi da bismillah yanka na dabba in zaka fara sai ka ce bismillahi sannan ka ce wallahu akbar malamai suka ce ita kalmar bismillahi din wato tana ɗaukar ma'anoni kamar haka ma'anar farko ita ce wannan abin da kake kana yi ne da umarnin Allah ba da umarnin kanka ba kamar yanka dabba sai kake ce mata da sunan Allah ne nake yanka ki wato Allah ne ya bani izinin in yanka ki wallahu akbar dan Allah shine babba sama da ni sama da ke ba wai gaban kaina ne ba sannan ya zama bismillahi ma'ana ma'allahi ma'asmillahi wato wannan ina tare da Allah a yanzu da nake ina tare da Allah wannan yasa aka ce shi kuma yana taimaka maka wajen samun kariya kamar yadda ya zo a cikin hadisi sahihi da al-Imam Ibn Majah ya ruwaito da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sitirar da ke tsakanin dan adam da aljani idan zai shiga ban daki ita ce ce bismillahi kana faɗin bismillahi in zaka shiga ban daki sai Allah ya sa maka kariya tsakanin kai da su don haka jama'a fadar bismillahi tana da amfani kwarai da gaske wajen rufe kofar gida ka ce bismillahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana da kyakkyawan tsaro a wannan ranar wajen akwatin ka zaka rufe ka ce bismillahi duk abin da zaka yi ka faɗi sunan Allah a ciki to wannan kalma ainihin kalma ce mai matukar albarka kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya taimake mu to kafin ainihin lokacin mu ya kure bari mu fara shiga ainihin madarar kitabul imani da insha Allah na so mu yi amfani da wannan da ranar yau duk mu karanta tambayoyin da aka rubuto sai dai kuma tambayoyin ban gama inda na sa su ba sai dai waɗanda ke hannu yanzu insha Allah ta'ala yan mintunan kaɗan da suka rage zamu abin da nace Imam Bukhari ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai kitabul imani ga matattarar da ke bayani dangane da imani باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس مالم بخاري يتي باب إيماني wato wannan babi ne da zai karantar da kai mas'ala akan imani daga cikin mas'alolin imani to sai kawo wani wawun ya ce wa ƙaulin nabi sallallahu alaihi wasallama idan ka wasalce lamun ɗin ƙauli da cewa ƙauli ya zama wawul atafi kenan in ka wasalce shi da cewa wa qawlu to ya zama ainihin wawu isti'naf kenan to ina bayani yake akan haka shine idan ka ce babul imani babin imani wa qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma magana annabi sai ka ce da kuma magana annabi wato wannan babi zai magana akan imani da kuma magana annabi sallallahu alaihi wasallam in kuka ce babul imani sai ka ce wa qawlu wa qaulun nabi sai ka ce to babin imani sai kuma ka ce wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallama to kuma dangane da magana annabi sallallahu alaihi wasallama wato babul imani daban wa qaulun nabi kuma daban amma a nan nuskar da ke hannunmu za ku ga ita ce nuska jama'iriya za ku ga babu al'imani wa qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam wato wannan babi zai yi bayani akan imani kuma zai yi bayani akan magana da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi ya ce buniyar islamu ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa biyar to jama'a kun ga alhamdulillah gashi imam bukhari ya fara nuna mana ɗabi'ar tashi yanzu wannan hadisin da bukhari ya ruwaito a nan to ba ruwaitowa ba kenan don ma'anar ruwaitowa ita ce me kawowa da isnadi ya ce haddasana haddasana haddasana to annan bai ce haka ba a ka'ida wannan shi ake kira ta'aliki ta'aliki a hadisi shine kai da baka zamani da annabi sallallahu alaihi wasallama baka zamani da wanda ya zamani da annabi sallallahu alaihi wasallama ba daga kan tabi'u tabi'ina zuwa har duniya ta tashi sai ka bude baki ka ce annabi ya ce sai a ce kai ta'aliki shine ka share malamanka da malaman malamanka ka ainihin jona kanka kai tsaye da annabi sallallahu alaihi wasallam to a ka'ida wannan irin hadisin ba'ifi ne yana daga cikin nau'uka na hadisai ba'ifai ko kuma hanyoyin da hadisi ke zama ba'ifi guda goma sha biyar ne to wannan hanyar ɗaya daga ciki ce shine a samu hadisi ba tare da isnadi ba to amma wannan hadisin da bukhari ya kawo shi a nan mu'allaqan zai je can gaba zai kawo maka shi da isnadi sahihi daga abdullahi dan umar da kuma abu huraira amma a nan dai muna gaya maka ne duk hadisin da kaga bukhari ya kawo irin haka to in har ba a gaba ko a baya ya fitar da shi da isnadin shi ba kar ka je ka ce akhrajahul bukhari akwai ɗabi'u na malamai marubuta jama'a idan ba ku dage kun fahimce su ba sai ku je kuna ciro maganganu a cikin littafan su kuna zuwa kuna faɗin su ba daidai ba misali jama'a yanzu a ka'ida an ka ɗauko hadisi a cikin sunan tirmidhi dole ne ka faɗi hukuncin da tirmidhi ya ko kuma kai ka faɗi naka hukuncin ba a cewa rawahu tirmidhi ai shiru me yasa duk hadisin da ke cikin sunan tirmidhi tirmidhi ya hukunta abin shi to a ka'ida in ka yarda da hukuncin shi to ka kawo nashi idan ku kaki kawo nashi to kana nuna baka yadda da nashi ba to sai ka kawo naka to in ku baka kawo nashi ba baka kawo naka ba sai ka ji malamai sun ce hazihi jinayatun alal ilmi wannan ta'addanci ne wa ilimi to yanzu waɗannan ustazai da za ga suna rubuta littafi sai ka ga mutum ya je ya rubuta littafi kawai sai ce rawahu tirmidhi sai ya shiru rawahu tirmidhi eh mai tirmidhi yace akan hadisin baka kawo mana ba to kai me kace akan hadisin baka kawo ba bai san ka'idar ba to ashe baka cancanta kai rubutu ba kenan dan haka yanzu irin wannan hadisin ba za ka je ka ce akhrajahu al-bukhari ba ko rawahu al-bukhari sai dai ka ce awradahu al-bukhari mu'allaqan ko kuma allaqahu al-bukhari to duk wanda ya ji da yaran malaman hadisi kenan ka ce bukhari da ya kawo hadisin bai ce haddasana haddasana ba gashi kuma kaga ai bai ce haddasana haddasana din ba sai bukhari ya ce wa huwa qaulun wa fi'lun shi imani magana ce wadda ake faɗi da baki kuma aiki ne da ake aikata a aikace wa yazidu kuma yana ƙaruwa wa yanqusu kuma yana raguwa qala Allah ta'ala to da yake bukhari yana daga cikin qudama'u su malamai qudama'u jama'a ba su san magana babu dalili ba ba su saba ba ku karanta muwatta kakkab ka gani duk babin da imam malik ya kulla sai ya kawo aya ko hadisi ko kuma wata fatawa daga wurin wani malami malamai kuda ma'u ba su san ka zo kai magana kawai a dubi girman malin malin ɗinka da yawan asaken da ke wuyan riga ka kawai shikenan a ce ka yi gaskiya ba ba su san wannan ba yanzu maganan nan da bukhari ya faɗi sai marmari ce qala allah ta'ala allah madaukakin sarki ya ce liyazdadu imanan ma'a imanihim allah ya yi musu haka ne don su ƙara imani akan ainihin imaninsu yanzu wannan ayar ta yi ishara akan cewa imani na karuwa ko bai karuwa ta yi ishara kaga ta zama dalili akan maganar shi na sannan kuma sai yake cewa Allah kuma yace zidnahum huda wa zidnahum huda watan aya ita ce ta hudu cikin suratul fatih wannan kuma ita ce ta sha uku a cikin suratul kafi wa zidnahum huda iz qamu innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda Allah ya ce matasa ne da suka amince da Ubangijinsu sai muka ƙara musu shirya to anan mecece shirya imani sai ce wa yazidullahu allazina ihtadaw huda Allah yana ƙara wa waɗanda suka bi shirya sai Allah ya ƙara musu shirya to mecece shirya imani dan haka shirya na ƙaruwa imani kuma na karuwa suratu maryam aya ta 76 sannan Allah ya ce wallazina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum waɗanda suka bi shiryar Allah Allah madaukakin sarki sai ya ƙara musu shirya akan shiryar da suka bi sannan wa atahum taqwahum sannan kuma sai Allah madaukakin sarki ya ba su tsoron shi shine ma'ana ya ba su matsayin da suka cancanta da darajar da ta dace dangane da tsoron Allah wanda ya dace da su suratu muhammad aya ta sha bakwai sannan sai ce wa yazdadan lazina amanu imana wa yazdadan lazina amanu imana kuma yana ƙara wa waɗanda suka yi imani imani imani na ƙaruwa ko bai ƙaruwa kaji yadda malaman salaf da kudama'u suke hujja na fata an gane suratul mudassir aya ta talatin da ɗaya wa qawluhu sannan kuma da idda Allah madaukakin sarki ke cewa ayyukum zadatu hadhihi imana cikin kuwa ne ne wannan aya da ta sauka ta ƙara mishi imani fa amma allazina amanu sai Allah ya ce to amma dai su muminai fa zadatuhum imanan sai wannan aya da ta sauka ta ƙara musu imani suratul tauba aya ta 124 wa qal- wa qawluhu jalla dhikruhu haka kuma maganar Allah wanda ambaton shi ya daukaka da yace fakhshawhum kafirai suke razana muminai cewa ku ji tsoron kafirai fa zadahum imana sai Allah ya ƙara musu imani ko kuma sai wannan tsoratarwar ta ƙara musu imani ala ayyati halaini dai menene imani ya ƙaru ko Allah ya ƙara musu ko kuma firgita sun da aka yi madadin su rauni sai ya ƙara musu imani jama'a imani na ƙaruwa ko bai ƙaruwa imani na ƙaruwa aqidar ahlus sunna kenan suratu ali imran aya ta 173 wa qawluhu ta'ala da kuma magana Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa wa ma zadahum illa imanan wa taslima wannan firgitawar da aka yi musu ba abin da ta ƙara musu sai imani da kuma sallamawa sannan sai al'imam al-bukhari ya ce wal hubbu fillahi wal bughdu fillahi min al-imani yin soyayya saboda Allah wannan tana daga cikin ayyuka na imani to yanzu jama'a soyayya wani aiki ne da ake ganin shi a aikace soyayya wani abu ne da ake iya taba shi asalin alhubbu ba faɗe da baki ba jama'a abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ce idan kana son mutum a zuci kenan to ka zo har gida ka ce wani ina son ka wani ina son ka da baki zai faɗi wani abu ne wanda kake fassara abin da yake a cikin zuciya ashe soyayya asali a ina take a zuci take idan har ka so mutum a zuciya saboda Allah to wannan alama ce daga cikin alamomin imani tattare da kai haka kuma wal bughdu fillahi yin fushi da wani ko fushi da wani abu ko fushi da yin wani abu saboda Allah min imani wani yazo ya ce wa ibnu umar ina son ka dan a ka'idan mutum ya ce ina son ka sai ka ce ahabbaka Allahu allazi ahbabtani lahu Allahn da kake so na saboda shi Allah shi ma ya so ka kaga ka bashi matsayin da yafi wanda ya baka ke shi ya zo ya ce na son ka kai kuma kai mai addu'a Allah ya sa Allah ya soka hadisi ya zo ko sahihi cikin bukhari da muslim manzo Allah ya ce idan Allah ya so bawa sai ya ce wa malaika jibril ina son wane ka so shi sai malaika ya ce ina son shi sai ya ce ka ce duk mala'iku su so shi sai duk mala'iku su so shi sai a zubo mai soyayya da farin jini da karbuwa a nan duniya kamar ruwan sama sai ka ji ko idan ana son shi ana kaunar shi kaga ashe mutumin da ya buɗe baki ya ce yana son ka ya yi maka abin da ba yadda za ka iya biyan shi don ka ce ni ma ina son ka baka biya shi ba don soyayyar farko ta fi wadda ta biyo bayanta eh aha sai kai mai addu'a da soyayyar da ta fita ka ita ce Allah ya soka to ka biya shi kenan kun fahimta jama'a to sai wani ya zo ya ce wa ibn umar ina son ka sai ibn umar ya ce ni kuma ba na son ka sai ce me yasa sai ce saboda kana kiran sallah ana biyan ka lada ba dan Allah kake kaga yanzu wannan rashin so da ibn umar yake mai nake son ku gane ma'anar shi rashin so ne haka siddan al-bughdu fillahi ne al-imam al-bayhaqi ya rawaito wannan asari da isnadi sahihi jama'a ashe za ka yi fushi da mutum saboda wa saboda Allah sannan ku karanta hadisin Ka'ab ibn Malik yana cikin Riyadus Salihin za mu zo mu karanta shi anan Ka'ab ibn Malik da suka yi laifi